That's the age, I guess. Married people.
25, 25 She wasn't there. No.
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الحمد لله الذي أوجد الوجود بدلعة أبي قاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن الحاشم وأشهد أن لا إله إلا الله استفاه مولاه من أشرف السلالات وآرك البيوتات وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أما الكون نوره ونشر ضياؤه وزينت لميلاده الأرض والسماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكرم مولود وأشرف مخلوق عند ملك المعبود وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته أيها المسلمون إذا اتخذنا ليلة القدر عيدا حيث حيث نزل فيها القرآن هدى وتبيانا لكل شيء واتخذنا يوم عرفة عيدا حيث يجتمع الحجاج تمجيدا لإتمام الرسالة المحمدية وتعميدا لأشهر مبادئ تهية الإنسانية فإن عيد الأعياد فإن عيد الأعياد وفرحة الكبرى للمسلمين ونعمة العظمى عند المؤمنين هي ميلاد محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لقد اختاره الله من مشكاة الأنبياء ومن سلالة الأصفياء ومن صفوة النجباء ومن أطيب الأجداد وأشرف الآباء فما زال نوره يتقلب بين الساجدين والراكعين وينتقل بين موكب العابدين الموحدين إلى أن اختاره الله لمعدن ظهوره ومجلي بروده اختار الله له أبوين كريمين من آرك البيوت من آرك البيوت مجدا ومن أكرم الخليقة مهتداً وأشرف الأنساب نسبا هما عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم وآمنة بنت وهب من بني زهرة فكان كوكبين زهراوين وبدرين تامين نسبا وسهرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاه ولم أخرج من سفاه من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصبني من سفاه الجاهلية شيء وقد تم هذا الزواج وقد تم هذا الزواج المبارك في ليلة مباركة فسر النور من جبين عبد الله بن إلى جبين آمنة وقد أحست آمنة بفيض الإله جمرها ونور الرباني أهاد بها وضيف من الفضل أمها وسمعت الهواتف تاتف لها إن أن يا آمنة قد حملت بنور الدنيا وضياء العالم حملت بسيد البشر ورسول الله إلى الأمم ورسول الله إلى الأمة ولم تجد لحمله تعبا ولا هما ولا شاهرت كسائر النساء ثقلا ولا هما ورأت في منامها نورا خرج من بدنها فمع- فملأ المشارق والمغارب ورأت من خلاله قصور بصرى بأرض الشام وأتاها آت في المنام فقال لها إذا وضعتيه فسميه محمدا فإنه المحمود بالمحامد السنية وهي سبيهة اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل ولد النبي المنتظر المبشر به في التوراة والإنجيل الذي يجده اليهود والنصارى مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون عباد الله إن الله أمركم بشيء بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته الكرام فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً فصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين الحمد لله وصلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد صلى الله عليه وسلم نذيفا مقتولا ولد صلى الله عليه وسلم نذيفا مكحولا مسرورا متبسم الوجه مختونا جميل السورة قوي الجسم وقد حدثت قابلته الشفاء إنه نزل ساجدا ورفع رأسه بنفسه وبسد كفيه كالداعي فتعجبت من كمال هذا الطفل وجاله وجماله وقوة جسمه واتساك بنيانه فذهبت إلى جده عبد المطلب مسرعا وقالت له يا عبد المطلب لقد ولد لك مولود عجيب ما رأيت أجمل ولا أحسن سورة منه ولا أقوى جسدا منه خرج ساجدا ورفع رأسه دائيا في حالة لا ترفع الزراء كفا ولا تقل رقبة رأسا فقال عبد الله علي به فأهنه وكبله بين عينيه وسر به سرورا عظيما وطاف به حول الكعبة فسمع هاتفا ينادي جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوكا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوكا تم ثم عاد به عبد المطلب ثم عاد به عبد المطلب إلى أمه وأيقن بالبشارة والهاتفة أنه النبي المنتظر وأخذ يقول سيكون لهذا الغلام شأن عظيم ونبأ كبير فإذا ارت- فإذ- فإذا تم إحياء ذكراه فإذا أردتم إحياء ذكراه فعملوا لهداه وس- وسيروا على صراطه المستقيم واتبعوا هديه القويم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وجاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لم يؤمن بي بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار صلى الله عليه وآله وسلم ينوى مسلمي kutubar mu tana magana akan tunawa dangane da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda tunawan nan ta sha bamban da irin irin tunawar da 'yan bid'a da mushirkai kan yi idan wannan wata mai albarka ya tsaya wato watan rabi'il awwal inda kowane mabiyin wata mazhaba ko wata milla ko wata ɗariƙa kan nuna shi mai ƙauna ne masoyi ne na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta hanyoyi wadda Allah maɗaukaki bai saukar da wani hujja ba akan wannan yanayin yadda suke nuna farin ciki da haihuwar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama godiya ta tabbata ga Allah wanda ya samar da samammu mana ya samar da dukkan halittu saboda ainihin bullowan baban kasimu shine Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Mudallabi dan Hashim wannan shine nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ashhadu an la ilaha illa Allah tsafahu maulahu ina saidawa cewa babu abun bauta sai Allah wanda ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama min ashrafis silala daga ainihin mafi ɗaukakan tsatso tsatson da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ratso ya zo wannan duniyar ba wani tsatso da ya kai nasa sallallahu Alaihi wasallama wa arakil buyutat gidan da Allah maɗaukaki ya fitar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama babban gida ne wa ashadu anna sayyidana muhammadan rasulullah amma alkauna nuruhu ina saidawa lalle shugabanmu annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama haskensa ya haɗe dukkan halitta kowa yana cin albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafiri da musulmi wa nashara diya'uhu wa zayyanat limiladihi al-ardu was-samawat wato kyalkyalinsa ya ɗaiɗaita a cikin duniya ya shafi kowa ya shafi komi kai wannan ƙasar da sammai baki ɗaya sun yi ado sun ƙawata saboda aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akrami mauludin Allah maɗaukaki ya tsira da aminci da jinjina da girmamawa bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akramu mauludin wadda shine mafi karamci mafi girma cikin abubuwan da aka haifa a duniya wa ashrafu makhluqin inda malikil ma'bud shine mafifici fiyayyen halitta a wajen ubangiji wanda yake ana bauta sa masa wa ala alihi wa ashabihi wa man wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin tsira da aminci su ƙara tabbata akan alayensa idan aka ce alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu manyan gidaje ne guda hudu wadda Allah maɗaukaki ya haramta musu cin sadaka. Ala Ja'far, wa ala Abbasin, wa ala Aliyin, wa ala Aqil, wa'yannan gidaje, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, saboda kusacinsa da su, Allah ya haramta musu su ci sadaka. Allah maɗaukaki ya ƙara daraja da ɗaukaka a wa'yannan alaye na manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama, wa ashabihi Allah ya tsira da aminci bisa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin da wanda ya bi su da kyautayi zuwa ga rana ta ainihin wato sakamako bayan haka ya ku ƴan uwa musulmi ina muku wasicci da ni kaina tun da farko mu ji tsoron Allah madaukaki mai masa da'a ya ku musulmai idan muka riki daren lailatul qadari a matsayin rana ce ta idi kowa yana so lailatul qadari ta zo ko ba ka tsayuwar dare ba ka sallar dare ba ka karatun alkur'ani in aka ce ashirin da bakwai ga watan lamarana ta yi wannan daren kowa ƙoƙari yake raya shi da ibada komin rauninsa ma dama ya amsa suna na musulunci to in har mun ɗirki wannan yini a matsayin yini na ainihin wato idi wadda dare ne ƙur'ani mai girma ya sauka a cikin daren lailatul qadar Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka a wata aya Allah madaukake ce inna anzalnahu fi lailatul qadr qur'ani ya fara sauka ne cikin daren lailatul qadr lalle wannan dare yana da ainihin girma shi yasa malamai suka yi sabani shin da daren lailatul qadr da yini na arfa wanne ne yafi wani daren arfa wato daren lailatul qadari ne a gaba kana sai yinin arfa a koko yinin arfa ya fi daren lailatul qadari malamai masu tantancewa suka ce in ana batu akan dare ne babu daren da ya kai daren lailatul qadari idan ana batu akan yini ne babu yinin da kai yinin arfa kowanne an kawo dalilai da hujja babu lokaci da za a ambace su to in har mun riki wannan dare ya zama ainihin wato idi a gare mu wadda a cikinsa Allah ya saukar da alkur'ani ƙur'anin nan shirya ne da yin bayani ga kowane abu hatta aihuwar manzon Allah ƙur'ani ya ainihin yi bayani a kanta kuma ya bayyana ya za ta yi murnar aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin irin yadda 'yan bidi'a da mushirkai ke yin maulidinsu kowa ya zo da sifa kowane tsuntsu yana kukan iri na gidansu shine murnar aihuwar annabi koko in kana murnar aihuwar annabi za mu ji yaya ake yi abu ne mai sauki ko mai tarin lada amma ita bidi'a wahala aggare ta Allah ya raba mu da ita yadda su mushrikai kan yi shine in batijjane ne zai bi ya nuna murna da aihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ɗariƙar shehu ahmadu tijjani ko ta hanyar ibrahim inyasir kaulaki ta hanyar wato haira wa'anda ke tafiya in mata ne a rataya musu wato carbi a wuya in maza ne su ainihin famin na gashinsu a sau ainihin gashin ta baya kamar 'yan daudu allah ka shiryar da samarinmu wannan ba shine murnar aihuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama yaya hakikanin abun yake shine abun da za a faɗa abu mai sauki kuma mai albarka mai lada wattakadna yawma arafa idan haythu yajtami'u al-hujjaj tamjidan li itmami ar-risalati al-muhammadiyya idan har muka riki ranar arfa ta zama wata idi ce mai girma saboda albarkatun da a cikin arfa wata rana abdullahi dan mubarak ya je arfa ya tsaya ya yi aikin hajji sau talatin da uku ya ce ya allah tsayewa ta yau a nan gurin ita ce tsayewa ta talatin da uku allah na ɗauki guda ɗaya sauran talatin da biyu duk wanda ya tsaya a nan baka karɓa ba a raba wa sauran mutane ya allah allah sai ya ce masa kai ɗan mubaraku baka san tun kafanin na halicci arfa da shekara dubu saba'in duk wadda ya zogun ya tsaya na gafarta masa ba da ka aikin haji ba tsada wadda ya tsadar shi ya jiyo in kana da malala na zuwa hajji ka tsaya a arfa biya ba kai asara ba karkai tunanin ai motata ai gidana ai aure na kana nuku-nuku shi yasa wasu malamai suka ce wajabcin hajji alal fauri shekarar da ka samu kuɗi sannan ta zama wajibi in kai jinkiri baka je ba kuɗin ya ƙare to za ka tashi cikin ayar da Allah ya ce ku ciyar gabanin wani ne ya zo wadda duk bai yi sadaka ba ko bai yi aikin hajji ba ya kulu rabbi laula askartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun daka idan har mun riki wannan rana ta ainihin arfa wata idi da har za a taru don ainihin alhazai su tsaya a filin arfa don girmama cikar manzanci da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kun tuna irin hudubar da manzon Allah ya yi da ake cewa hutubatul wada hudubar bankwana yadda manzon Allah cikin hikimarsa da iliminsa da baiwarsa ya bayyana wa musulmi yadda za su zama na duniya hanyar ibada da aƙida da mu'amala da yadda za su tausaya wa gajeye da irin zaman da za su yi da mata da riko da ƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har mun riki wannan rana ta zama ainihin wato rana mai ainihin idi to Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan aikin da musulmai kan yi a ranar arfa sannan in har ya zan wa'annan muna girmama su to abin da yake mafi girma wato abin da ya fi girma akan wa'annan shine wa- wato ni'ima wacce take mafi girma a wajen mumine hiya miladu muhammad bin abdullah shine aifan wannan Muhammad ɗan Abdullahi in ba dan shi ba ba dan sakon da ya tafo da shi ba ba dan ta dalilinsa ba ba za mu shirya mu gane amfanin Qur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mi aiki da su har mu samu ainihin wato tsira ba don haka haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah madaukaki ya aiko shi dan kasancewarsa rahama lil'alamina ga dukkan talikai hatta dutse ya yi kuka a gaban manzon Allah farin wata ya tsage saboda manzon Allah dabba ta raƙumi ya kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga rahmatan lil alamin kenan wa kafatan ila nasi bashiran wa nadhira Allah ya aiko shi zuwa ga daukakin mutane baki daya a matsayin mai ainihin al- albishir mai bishara kuma mai gargadi ya gargadi mutane su gane tafarki nagari tafarki wanda yake ainihin wato na tsira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ballagar risalata ya idda wannan sako wa addal amanata ya bayar da amana wa nasaha al'ummata yayi nasiha ga al'umma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan uwa idan muna so mu girmama ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rana ta ainihin haihuwar fiyayyen halitta to ya sha bamban da irin abubuwan da muka ambata a taro a dinga karace-karace wa'anda Allah bai saukar da dalilai ba ko a ɗauko sifofin manzon Allah kalkiya halittar annabi ka ji malami ya dage yana annabi muhammadu yana da katon kayi yana da gemu yawan furfurarsa kaza ne in ba kai koyi da annabi ba wuta za ka in baka bi sunnonin manzon Allah ba dan ka faɗi sifofin manzon Allah na halittar da Allah ya mar kar ma ka ce kai masoyin annabi ne me annabi ya ce ka bi shine ka tuna da annabi ka bi shi ka kuma girmama shi ka yarda da aihuwarsa alheri ne zuwa gare ka zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka yace idan kuna so ku tuna da ainihin wato wannan abun haihuwa shine ku bi sunnoninsa ku bi shiryarsa sallallahu alaihi wasallama ku ainihin yi koyi da shi inda za ka yi addininka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fannin aƙida fannin ibada fannin mu'amala ka saurara ka ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ka aiwatar da shi shine kana murna da aifuwar wannan manzo sallallahu alaihi wasallama kuma bai takaita a ranar sha biyu ga watan rabi'il awwal ba a'a duk tsawon rayuwarka kana wannan tunani kana aiki da shi kana biyayya gare shi don haka Allah maɗaukaki ya faɗa cewa ya aiko wannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan al'umma mai tsarki wadda kafin ya aiko shi Yahudawa da Nasarawa sun samu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rubuce a cikin attaura da injila cewa manzon zai zo ya yi umarni da aikata alheri ya hana abun da shari'a take ki yana halattawa yahudawa da nasara a ɗayibat wato abubuwa masu tsarki na halali ya haramta musu miyagun laifuka ya kuma sauke musu hukumin da ya kasance a kansu a wajen yahudu idan mutum ya yi zunubi ba zai tuba ba sai ya je baitul maqdis in najasa ta taba jikinsa ba zai tsarkaka ba sai ya kankare gurin jini ya zo amma zuwan manzon Allah da yake rahama ne sai aka ce in ka goge yayi in ka sa ruwa ka wanke yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan ainihin cire musu irin waɗannan zinubai waɗanda suka yi imani da annabi suka ƙarfafe shi suka taimaka masa suka bi hasken da aka saukar masa kun gani ko shine mahallin shahid wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu in kana so ka tuna da annabi kai murna da aihuwansa ka bi hasken da aka saukar wa annabi shine alqur'ani duk wanda ya haka Allah madaukaki yace wa'annan sune shiryayyu Allah madaukaki ka shiryar da mu Allah ka saukar da albarka a gare mu Allah ka shiryar da ƴaƴan mu Allah ka shiryar da samari daga cikin mu Allah ka ainihin wato albarkace mu ka shiryar da shugabannin mu ka shiryar da ainihin kasar mu Allah ka saukar mana da albarka ka dauke mana zina da alfasha da liwadu da abinki da abin kyama Allah ka albarkaci abincinmu Allah ka sanya albarka a majiyarmu Allah ka ɗauke mana musiba da bala'i da curuta ibadallah inna Allah ya amuru bil adali wal isani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yahdikumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله